أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين قشي الله سبحانه وتعالى ya kaddara haduwarmu a markaz ahalus sunna wal jama'a wanda ke ngulkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yamna juma'a 20 ga wata na dulqa'ada hijira shekara 1441 wanda ya dace da goma ga watan bakwai shekara 2020 a darasi da ya gabata muna cikin suratul isra mun tsaya aya ta 27 ta wannan sura suratul isra insha Allah yau kenan za mu tashi aya ta 28 cikin wannan sura suratul isra insha Allah kayan nan akwai yan tambayoyi na ta farko cewa wai wata yana zagaya ka'aba tawafi yake ma ka'aba to wannan magana ni da mutaba jin kamar bayan masalar wata yana ma ka'aba tawafi shi kullum abin da bai da wahala addini idan mutum ya ce magana kaza kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin sai tambaye mutum a ina samu madama ka diba wata yana da alaƙa ina za ana ta satellite ɗan adam shi wata duniyar mu ce yake zagayawa ya dace da wurin da yake falakin da yake sauyawa daga nan zuwa nan shi duniyar mu ce angu duniyar mu ce yake zagayawa muna ganin shi babba ko karama ko karami yadda yake alaƙa shi da duniyar mu da kuma rana bugan shi kato ko karami duk wanda ya dace da yanda a mashi a takaice wata kurin iya zaga duniyar mu ne ba tawafi ba yake yi a Ka'aba maganar ta biyu cewa dan uwa ne daga mutumin kasar ta wani ina gani irin masu bin ne a hanyoyin wannan sadarwa ce da Allah iya bukatar su a can wajen su da Yahudi shi kuma matsala ba wajen su ba a nan ma akwai ta cewa ana cewa wanda matar shi ta tafi gona ko ta raka shi gona ibadar ma da yake kama a banza ne mata baiwa mata ka taraka ka gona ko ta yi aiki tare da kai haramu ne wannan tunanin akwai shi anan a kwallolo su wanda wani ya kawo ɗaukan ƙur'ani kamar yadda ka ga dama ka fasara addini da kai kake so bayan da aka ɗauko a magabata ba wannan addini ba mu muka fara shi ba mu namu bi ne manzo Allah ya yi ku ya karanta isa da wannan alƙur'anin ya ma al'umma wannan bayanin wannan ƙur'anin ya yi bayani ya isar da komi bayan shi sahabbai sun isar maganar cewa mace ta huto waje wani aiki daban haramu ne ba musulunci ka wani magana ba lalle cikin ƙur'ani Allah subhanahu wata'ala ya yi bayani wa ƙanna fi biyutukun wala tabarjun tabarjun jahilul ula ku zamana a cikin gidajen ku me yana su tabarruj shi ma yace eh bayanin irin tabarruj din na jahilul ula na irin tabarruj irin na jahilai kafin musulunci kenan abinda musulunci yana hutawa gwada ado irin ake da yanzu a cikin maraya a wurare da yawa mace ta sa warwaro ta sa sarƙa tana gwada ƙirji ana gwada ƙoshi da suke gwada ƙirji ana gwada ƙoshi a wuya da kwanya ana gwadawa irin shi ne na jahiliya ta farko irin wannan mata ake irin wannan mata masu tawa su gwada wuya su gwada ƙoshi a gwada zinariya da bulaki a wuya a cika damtse da kayan ado irin shi ne Allah yake kashe mata kasi wannan amma huta matsalakan haka ta yin wato a ina ake sa hijabi in ba huta za a sawa miji hijabi ko za a sawa ɗa hijabi asalin daman hijabi sutura da aka ci a yin sutura gaba ɗaya ai daman a waje ne ake yin ta kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shine babba mudiba rayuwar matan shi da shi da matan sahabbai wuta suke maganar cewa ta taya miji aiki a garka wanda ana kawo ƙarƙashin wannan na haramta aikin mace gaba ɗaya duk wannan kuskure ne sai dai a ce aiki kaza na mata haramu ne amma ka ce duka aiki na mata haramu ne ba gaskiya ba misali ruwa cikin sai bukhari cikin sai musulun jabir ke bada labarin cewa an saki halata yan uwar babata manzon allah yana raye sallallahu alaihi wasallam iya raye sai taho take zuwa garkarta tana da garka ta dabino sai wani cikin sahabbai ya mata magana sai ta kakara ya rasulullah ga wani nan ya mun inkarin shi sahaban kanshi ba inkari bane ba asali yi akan hutar ko zuwa garkar a tana cikin halin idda ne ana shi dalilin inkarin da ba ya inkari ba ta wata bane sai manzana ya raba da gima cewa ki je gonaki dalaka ta fa'alin na khair juzi na khalqati ki je ki ciro itacen dabinan ki cire ki iyawa ki aikata alkhairi ko ki sadaka da kayan ki amma zana bi hana ta zuwa garka ake zuwa ba ma wani ba me gwamnatin garka da gona sai an tahiya kuma aiki ne ba aiki bane ba cire kayan gona aiki ne wannan bangare kenan mata ku ta sanar wata wani bangaren aiki wani shara ba ta ba ta kishi ba haka bayan wannan asma bin abubakar asma bin abubakar siddiq radiyallahu anha mijinta zubair bin awam ya ce wanda annabi ma wanda aka bishara da aljanna zubair matar shi asma ta ce ni nake ma ruwa cikin sai musulun cikin sai musulun ta ce ni nake kula hatta da dokin zubair in je gona sulusai fars fasak akalla ta kai kilo shidda dan ta ce sulusi farsaki mil uku yake farsaki ko to kina akal ta ce daciyar na sulusi na farsaki kina akalla ta kai kilo uku nan zuwa hudu take zuwa bayan gari ta ce in je in ɗauko ɗiyan abincin cancalo kayan abincin doki in je in ɗauko in kawo kuma in sassaƙa ma in sara ma dokin ceci ba wata kai ba ka ka yaki ba zo ta kama shi ba aikin kuma sai ta bar garin sai ta je nesa gona ta kawo ta ba dokin shi an ce mace bata ta taya miji aiki kuma a gona ne garka ce da haka kenan maganar cewa huta kurin haka magana nau'in aiki misali na likita na mata annabi sallallahu alaihi huta yaki habbanin shi sabbin huta yaki da mata mata suke fasa masu likitocin kuma suke wa likita maza suke ma likita in ka yanke aka cira aka cira ma hannu aka ma su ma fa su ma su kare ma sama magani haka suke yi matan sabai tambayar ta ba da musaiba ina ta shahara ita da ma likita ce ta musamman ko maza take yawa magani yanzu da ga mutum da yawa iyayen kare matar shi an je an diba ta bai yadda ba namiji diba ta yadda ta mutu wani wani yadda ta mutu yace bai yadda ba yadda arawan ya rabu ba ta je ba likita a diba ta kuma da darurar shi lafiya wani darura ce to gashi mazan sahabbai ne amma mata suke musu fasama da ta kama darura ta rashin lahiya to yanzu ya ce ko musulunci hana gaba daya a akwai bangaren da mata aikin su nema wani wurin sai dai a ce aiki kaza bai halitta ga mace saboda alakar ta da maza ko wani abu daban amma a ce gaba daya za a shiga cikin wani kumci da bamu bamu da maganin shi gaskiya magana karkashin wannan aka maganar aikin mace mata kurin su yan gata ne su ci su sha sai mun ce ka musu tuwo su ci to na hira akwai masu wannan hira cikin malamai Allah garauta musu amma ka ce a duniya kaf in daraja ta tadiya bakan fatima ko bakan fatima to ga fatima radiyal ana ta zo tana fama tana wa babanta jaje annabi sallallahu alaihi wasallam jajen aiki na nika hannunta har iya kanta bai ce ba a wannan ba haƙin ta bane ba ka dora mata ali alika tuce ta a je hidda ka mata kaza a ta watsan ki hakuri ki je ki koma ki ta azkar ki ta tabautar Allah kurum ki koma da azkar kin da ake na kwanciya ma da ce ka taima kuma fatima ce amma take aiki a cikin gida haka a sama gidan muka labarin ta hatta da doki shi ba shi ba take kula da shi a ce kenan an a da duniya da wannan wannan diya Abubakar ce ya annabi ta diya Abubakar akwai diya suka yi su ya wurin ta kai su inda inda matsayi ne amma aiki suke mazan su kun wa ƙarin ma akwai rashin hankali ma to kaman dabba kaman gumki kai je waje kai aiki kai da kuma kai kasuwa ka kawo tana kwance a gida tu mai kai hawar Allah amma kuma rashin hankali amma Allah babu hankali akan ma ya ta kun gaban dabba kun zai a gumki haba da Allah kowa an bashi rokin shi an bashi aikin shi ta yi a gida ka yi a waje illa an ce ba hana ba inda bukata wannan ka kama mata ko kama mata bawa ma a tamun annabi sallallahu alaihi wasallam da aka samu hali wata ran bawa kama mata ga bawa Fatima bawa ba ta kama mata aiki dake da halin ko kan ba lahi a kama mata miji ma annabi ya kama iyalan shi aiki ba lai bane ba yazo cikin gida ya kama ma aikin gidan shi an tambayi aisha cikin ruwa ta musulmi ce me annabi ke a cikin gida ta ce iya hidimar iyalan shi ma hidima yake a gida shi ma iya kamawa ba lahi ka ba girman kai ta kama tana wani aiki misali ga yaro ga waye ya kuka ga wani aiki ka kama eh gyara tukunya ka motsa tukunya eh ka ƙara gishiri in bai ba eh tana kula da yaro kai ba wani matsala haka ba matsala musulmi ce kenan musulmi addini mai sauƙin wa Allah taimake mu sai dan wake ce assalamu alaikum malam menene haƙƙin matan aure akan mijin mijinsu kuma menene haƙƙin namiji akan matarsa kuma menene haƙƙin Allah akan su dukkan dukan su ba assalamu alaikum muhammad tabbata assalamu alaikum wannan wannan tambaya tambaya ce karatu ne eh wannan karatu ne ba tambaya bace ba Allah rama ja karatunka
وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها faƙon lahum ƙaunar mai tsora nan bayani ya gabata na taimakawa dangi da talakawa da 'yan bulaguro to wannan wani abu ne aka ɗora mishi kudu mai imani yakan yi wannan umarni da aka maka a zo neman babu to ba magana matsala shi na lake cewa wa in ma turdanna anu ta gama rahmatan min rabbik in har ma misali ka kau da kai mana baka biya musu bukata ba sun ma tambayar abin da baka da shi kuma kana tsammanin an samu a gaba Allah kawo ya haƙuriwa ne eh don ka yi haka ka kawo da kai ka ƙi su bukata don kai ma tsammanin wata rahama ta Allah in ya baka zaka bada to wannan faƙon lahum ƙaunar mai sura ka musu magana an zo tambaya a wajenka ɗan uwa ne aboki ne mai bukata ne ba baka magana ba wani ba a ai haƙuri wani Allah hore insha Allah hore za a bada an zire babu shikenan ita ka mishi magana magana mai sauki ba tare ba da gallazawa wa misali falatanha shine kenan karantarwa in aka ma tambaya duk da haƙƙi da ka bada ta babu ya za a yi ya ga mutum magana cikin mutunci Allah hori azare babu a raba lafiya kwar ci gaba
ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا na'am wala taj'al yadaka maghlula maghlulata ila ulkik nan kashe ne game da ta muguwar ɗabi'a ta ruwa ake ma kamata karin magana da magana kakka sanya hannunka maghlulatan ila ulkik ka gama hannunka yi ukumi ka gama hannunka da wuya ka rike ma'ana ka rike hannu ka ibadawa ka zamanto mai mako kakka zamanto mai mako karkadab nan hana rowa ka hana gaba daya kuma a lokaci guda wala ta basuta kullul kullul basat kakka shinwuda hannun kuma dukkan shinwudawa kuma ka bada gaba daya kiran kakka rike gaba daya kakka bada gaba daya walladin za anfaqu lam yusrifu lam yaqturu wa kana bayna والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ana Allah subhanahu wata'ala iya bayanin halin ibadur rahman bayan shi na kwarewa da dangana zuwa gare shi da kuwa ba Allah ne masu bayi na musamman cikin aikin su wanda zai idan an faku in suka ciyar lam yusrifu wala maqtu ba sa badawa gaba daya kun ba sa mako yace wa kana baina zalika qawama tsakanin baina baina ba rike ba gaba daya kun ba bada gaba daya ba na shine Allah yake kashe la tabsutu kullul basar kakkashin wuda gaba daya gaba da kakka rike kakkashin wuda gaba daya yace fataqau da maluman mahsura wannan kashe da aka maka na ka a rike gaba daya kuma ka a bada gaba daya tsaka tsakiya yace domin zaka zamana maluman yin ɗaya cikin wannan halayya yin rowa zai sa a zarge ka kuma ka bada ka zo kai ma kana roƙo za a zarge ka za ka da abu guda biyu za a zarge ka kuma mahasuran za ka kai ma kai ma ka gajiya babu da kai kake taimakawa kai ma ka shiga layin abin taimako shine ba a san haka Allah ya san tsaka tsakiya baina baina magana kenan me ce a gaba إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا kina yan uwa irin wannan taimakawa da aka yi magana ita ce taimakawa tsari da musulunci ya tsara Allah tsara mana matsayinmu na bayi masu rauni ba ce ka bada gaba ɗaya ba kuma kakka rike gaba ɗaya irin wannan ce ake magana irin wannan taimako in za ka yi shi ta ta baya lalata dukiya badawa ba ta rage dukiya cikin wata ruwaya da imamu turmi zaka ibn maja ya ruwato manzan Allah sallallahu alaihi wasallam iya cewa salasatun uqsimu alaihin wa hadithukum hadithan fahfazu yace abu guda uku ina rantsuwa akan su ina rantsuwa akan abu uku zan ga muku wani hadisi ku kiyaye wannan hadisi yace ma na kasa malu abdin min sadaka tunda ake dukiyar bawa ba ta taɓa raguwa ba don badawa ruwa bukhari ko musulun annabi ya bada labarin cewa dukkan wayewar gari akwai mala'ika na musamman mala'iku guda biyu ne ɗaya iya allah ka ba mai badawa ka maye mai gurbin amma maktar min shayin fawon khalifu wala ka allah ce ba kana ba da allah ziki mai gurbin to mala'ika iya addu'a allah kam- kam- ka ba mai badawa ka maye mai gurbin shi kuma mai mako allah ka bata ka lalata kenan shi yana maka cewa kenan du ba wa ma na kasa malamin sakatan dukiya ba taba rabuwa ba ba taba ragiya ba saboda dan mutum ya ce mai sarka ne ta kare ba ganin shi hakan in dai sarka ce aka ce da ka bada yace wala zulmu abdan abdun ba zalmatan fa sabar alaiha la zadahu Allah biha izza ba a taba cutar bawa ba akan wani- amma wani zalimi a cuce ka kai hakuri kana iya ramawa kana iya bugawa kana iya da abin da kana iya yi amma kai haƙuri ba bugun ƙato sai Allah ya saba ƙato sai Allah ya saba mai ƙarshen gaban da ka iya ko ƙarin iko da bayan da ka iya a kana iya bugawa kana iya ramawa kai haƙuri to yin haƙurinka akan inda kake iyawa Allah kai kuma zai ƙara ma ɗaukaka zai baka buwaya akan wannan azalimi kai haƙuri tunda musulunci ya ba da damar ramawa ba laifi bace ba amma akwai fasara ta musamman wajen rashin ramuwa rashin ramuwar gayya ba a baka baka bada an buga kai haƙuri ka bada haƙuri wannan ya zamantakewa kuma kana samun izza daraja a wajen Allah subhanahu wataala yace wala fata abdun ba masalatin la fata law alai babul faqar aw kalmata nawa ce kuma abu na uku bawa bai taba bude kohon roko ba ka bude kohon maula ka zama dan maula duk wanda ya mai da maula a sana'a shi kuma Allah zai bude mishi kohon talauci ha bala iya nan kullun a baka kana kai kai mai wayo ne eh kai kuma Allah zai bude kai kuma ba kai ba arziki kullun a ga maula eh kai kana kai mai dabara ne to haka Allah zai bar kan talaucin kullun wannan abin uku annabi ce iya rantsuwa kansu tabbas dukiya ba ta raguwa don sadaka ba taɓa cutar ba don cutar cutarwa ba ya haƙuri ya alaƙar mai buwaya kuma kana buɗe bawa iya buɗe ƙoho roƙo shi kuma Allah zai buɗe mishi ƙoho talauci Allah ta kiyaye mu da magana talauci da magana talaucin da roƙon Allah kiyaye mu wannan shine kashe da Allah ya mana kenan hana ruwa sai yake cewa inna rabbak ya fito rizqa liman sha wa yaqdir harka ta arziki Allah shike shimo da arziki ga bayi ga wanda yake so kuma wa yaqdir kuma shine ke kumta ta ma wanda yake so lamarin arzutawa ko talautawa bai gwada mata matsayin bawa a wajen Allah subhanahu wataala kenan wannan wani abu ne kurin Allah ke dan jarrabawa kakka ce dan wannan an bashi arziki fata-fata komai bai mashi wahala kace Allah nake san shi wannan cikin suratul fajr fa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqul fa yaqul rabbi akraman wa amma إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين حسبك الله سبحانه وتعالى كيتشوى فأما الإنسان إذا ما بتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن هل متن كنا إذن الله يمي كرمتي يمي نعمة تقول أزكي تقوم من نعمة يمشي zai rinka ce ai rabbi a karama ne Allah ubangiji na ya girma ne Allah ya girma ne yake wata karamci ne Allah mishi haka yake gani in ya ga arziki komai bai mai wahala haka ma ɗan kallo suke gani da Allah ba wani arziki shi ke nan Allah ya san shi ya ce wa amma iza mabata Allah faƙadar alayar zukahu in Allah mai jarrabawa aka arzikin aka matsi da kyal kudin ciho ne da kyal da wahala baka ta hau abu ya yi tauri sai kudu rabbi a hana ne ka gaskiya ubangiji ya wulakanta ne ubangiji na ya wulakanta da ni kenan an ba bai da daraja Allah ya ya karya shi ya wulakanta cikin al'umma haka zai gani to wannan halin guda biyu Allah ya kalla kayan sauran bayani Allah ya tsawatarwa kan irin tsan wannan tsammanin Allah da ya baka dukiya ya baka arziki baka ni'ima ko ta bije ni'ima ko ni'ima mace ce ko ta arziki ko ta lafiya ko ta menene kace wa Allah san ka ne yake da ya baka lafiya ya baka arziki ya baka sarauta ya baka za'a wannan Allah na jarrabawa ce zama mata lahu ibtila'i ne kai da aka ba halin aga me zaka yi me za ka yi cikin wani wadda da makaranta ta turmuzi akwai sauran da makaranta ba a cikin bayan annabi ya magana cewa ta maka wani labari ku kiyaye shi ce duniya ta mutum hudu ce ya jero mutumin da yake da Allah ba shi dukiya da ilimi iya iya bin haƙƙiya ba da haƙƙin Allah iya bin dokar Allah kan wannan dukiya yanda Allah ke so ya ce wannan a cikin mutum guda hudu wannan shine mahi girman daraja na biyu wanda Allah ba shi ilimi amma ba kuɗi ba kudin amma akwai ilimi ya san hanyar ya san hanyar samun lada da yawa ya sani amma babu abin yi sai ce Allah da ni nake da dukiyar wani wala ni ma da na kaza manzo na ce wannan da wancan mai kudin ladansa daya ce saboda niyya ta kwarai Allah sani niyya ta kwarai da ke haka ke niyya kai ma Allah zai baka ladan ko baka yi ba in dai da gaske haka ce niyyar ka da gaske Allah zai baka ladan niyya kai ma yace na uku shi kuma babu ilimin duke ya abin da ya mashi abin da ya ga dama kan shi ne ya banni da ya ga dama da ita babin doka babu da haƙƙin Allah can sai wani ɗan kan lokacin ka da mani na alhaji wani yanzu yan wani nawa nawa cikin kake mamaki ka zama na a wajen majalisi wani wanda ya ci kudin gwamnati an san sarai barawo ne an hudu ya a tele a radiyo ya an hudu wani ya ci miliyar kaza an kare hayaniya da aboka da waye da ya taron ya hutu ya dauki wata mota mai tsada ya daga bitar daga kawa da gaskiya taba wani haɓa kudin ne kudi ya tara kudi ne kudi kaga bai na yin shi ba a jiba barawo ne ba a jiba barawo ne kai kai kai iya burge mutane iya burge su wallah dama ni ne wallah kai ya ce da kai da shi duk da barayi duk bakwai haka manzo Allah ce duk ɗaya ce kai da shi duk ɗaya kai da wancan barawan da kai da kai tara duk ɗaya annabi ce duk ɗaya guda kenan kawo wani ya birge ka mai cin kuɗin banza wallahi kai birge ka ka ci kwaki da kuli kuli ya yi malahiya wallahi wallahi ya malahiya bakin saigon ne daga an ci an kare abu ga gumi Allah ya buga gumi rahimahullah yake cewa da wanda zai ci kaza da nama yanzu ci disa duka hanyar wuce wuya ne daga ya wuce wuya an kare shi wannan ya ci halak ya sami lada a wani wancan kuma ci haram hukuma tana jiran shi tana lili ta ga dan mun ta kai an kare ba ko ga ga mun kaci mun kaci aka yi sabon mun ta da babu lada ba idan kai ka san gaci dai ko amma dai ina yake ba bukin bukin ya wuce shi wata ruwaya annabi ba yake cewa daraballahu masalan libin adam Allah ya buga misali ga dan adam kan abincin shi kuran yace wa in mallahu wa qazahu farin zai ila anasir abincin adam yace ko a ce an sa mai gishiri an sa mai kayan kamshi yace a ran maci ya sha mayonnaise yayi wane ne duk kayan kamshi ya sha ce inda abincin adam ne menene dai na ga gyara shi yace ka dai mai kasan shi kashi tsani kwara shi da kasan shi yace wannan ya ashe misali ga dan adam ga duniya ka ta ka taurare ka duk kashin ta haka ce duk ƙarshen ta haka ne wani biya maradi cikin biya maradin halibu biyu ya zo iya hucewa sai wani irin wani bayan ana ba ruwansu ya ga ko a bai tashi bai bai na abubuwa na gaisuwa ba dai ya ce kai ba san ni kawai ba kai da kai aiki ba san kawai ba da kalle shi ce na san kawai kai ce dan adam ne na kai ka da ƙasa kuma cikin ka yanzu da kashi da wutsari kuma ta dan wutsari ta cika ne ba na san ka ya jikin shi mutu ya waye kai ni kana ga ta maka waye kai kai ne yanzu haka cikin da kashi in waye ya zari idanuwa cikin shi da kashi da wutsari tumi ya mutu baka haka mutum yake kun mutum da kima ce ana kun da kima da ga iya wani baka ana wani zari idanuwa ana waye su manya su manya wallahi kurin kurin mutum mutum mun ce kanshi nake wallahi mun ce kanshi kashi wane ne kun iya iya rigima wallahi sakon da yawa ya tashi an doka an doka an sa makara sakon da yawa ana tsoro da garkwa da komi ko daga takon yan waye sai kun gashi na a makara an ji an tura da miya ji an dawo ko an ba wani mulkin ha ba dan wa sai hankali Allah shaida mu yace kenan inna rabbaka yabsutu rizqa liman sha'a yaqdir Allah lalle ubangijinka yana shinwu da arziki ga wanda yake so kuma ya kumtata ma wanda yake so wannan lamarin shi ne jarrabawa ce ga bayi innahu kana bi ibadihi khabiran basira shi Allah game da bayan shi iya iya da masaniya cikakka iya ganin kayan shi ba ruwanka iya ganin ajin kowa ke shi da mai ba mai ba Allah san kowa ci gaba
ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطعا كبيرا ننكما الله سبحانه وتعالى إيا ونكشي ولا تقتلوا أولادهم خشية إملاق كبكو كشي إيانكو دنس ورن تلوتي can al'amar ce min imilaq na ce bambancin khashat imlaq da min imlaq can ku kashe iyanku don kuna talakawa ni gaskiya karamin karfi gare ni sare da kina jaka kaza ne ko dan kanti na tabarki na bai iya mun iya ba ka kici barkance ba iya na kaza ne banna iya haka nan kake aihu ya ba ta magani kar ta aihu wani matar gima da matar ta ce ta bata sha ba ta ta sha to iya haka don gudun wai shi mai karamin karfi ne shine min imlaq Allah ce kar ku kashe ɗiyanku don tsoron kuna don kuna talakawa can anam ya ce na na narzuquhum na ka na narzuqukum an'am na narzuqukum wa iyyahum a can sai ya gabatar da ku da kuke talakawan Allah sai ga maka kai kanka Allah ce ni muke ni nake ciyar da kai ya kawo magana iya daga baya dan shi anan iya kai iya tsoron iya ne dan iya talaka ya kai shi urkin kai kan naka wake ce da kai kake ce da kanka Allah ce ni nake ce da ku uwaya to kai ka magana wa iyyamu su iya masu zuwa nan kuwa tunda nan shi ku ta wannan aya tsoron iyan in sun zo talaucin ya same ka dan yawan iya abi ne akwai namiji talaka ne shi kuma ya ga akwai wadata amma an yi iya da yawa wani abun bai shi ba ko zai kare yawan ce da iyalai da wane ne za su kare shi ne tsoron talauci same ka kenan da ba talaka bane ba ma ya zo dalilin iya samu talauci to shi ma shi Allah ya kashe duka wannan ko ne kin Allah hana kashe ya dan wani abin guda biyu imma dan kana talaka imma dan tsoron talauci mai zawa to duka dai abin da yake maganar na Allah ya ce na narzuquhum su diya ta kake tsoro in sun zo su kama talauci Allah ce mu muke arzuta su su masu zawwal da ake tsoron sun samu talauci Allah ya halitta kowa da arzikin shi kuma shi ke ba kowa arzikin kai ma shi ke baka Allah ya gabatar da iya masu zawa da ake tsoron zuwa samun talauci to suna zawa da kansu suna zawa da kansu na narzuquhum ya kawo kuma wa iyyakum na ya kawo uwayen da karshe kenan su masu zawa Allah ce da su hannun Allah yake da kuma uwayen dama shi ke ce da ku dinde nan an sa abu ne a wancan zamani mu yanzu ne ake shan magani kai yanzu su kuma sai dan ya zo ma za ka yi shi balle diya mata ɗabi'a da suka ta yi a da wanda wannan ya kawo abu da yawa da abin da yawa kana Allah ga wata masu wata hatta wasu cikin sabon abin da jahiliya ka ta yi Allah ya kashe ka ayi duk da cewa yan wa gaskiyar magana maganan shan magani bai matsayin kisa irin wannan gaskiyar magana bisa matsayi daya illa magana cewa hatta duka malamai na majalisar fikihi da na rabitar duka an tabbatar da haka na inda dalili misali wata illa wannan mata tana misali yin akwai mata masu yawan aihuwa tana rutsa ta gaji akwai gajiyawa wannan babu laihi dan ta sha wani maganin da bai cutarwa dan ta dan huta dalilin abu in ma tabbata ɗaukan ciki zai ka illa ga lafiyarta ko rayuwarta duk ba hana mata maganin gaba da maka ta aihu duk wannan inda akwai illa na rayuwarta na lafiyarta ba hana ba in dai akwai dalili illa gare ta ko ka na daban wannan kenan musulunci ya tsari amma kullun cewa in ne dan ni kan talauce ko tsaron ta shi ake ake musun wannan abun amma dai da dalili ta darura kuma abun bai cutarwa wannan musulunci bai kiya ba amma aka yi kuma ba mai matsayin magana ta kisa wanda ake magana muke magana a wannan wurin kisa daban su a can kashewa ake da rai wannan shine magana kan wannan magana yace bayan da cewa wala taqtulu auladakum khashyata imlaq kakku kashe ɗiyanku dan tsoron talauci nanu narzuquhum wa iyyakum mu muke arzata su da ku uwayen inna qatalahum kana khita'an kabira kashe ɗiya lahini mai girma a wajen Allah Allah ci gaba wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila
wala taqrabu zina Allah ce ku kusanci zina nan dan muna abin ba ma ce kai wala ta zunu a kan ma ka kusance inda zaka zuna ta kai ga zina duk abin da ya sababa ma kai ga zina ka shaidan ka zuwa wani wurin hira ne wata mu'amala ce zuwanka wajen ma haramu ne ta wannan aya zuwanka gidan karuwa wani abincin ka raka shi ka shiga wannan aya kana ciki eh zuwa gidan karuwa ma iya ciki da dai da kasan zaka samu mu'amala da mazanata ta kai ka haramu ne kaje zuwa wannan wurin laifi ne haramu ne sharanci ba zina bakanta zuwa wurin don kusantar abu ce da ta za a wuce ya ce innahu ita zina kana fahishata wata katobara ce iyakar katobar lahi na alfasha ce mai girman gaske ya ce alfasha ce kuma wasa a sabila hanyar biyan bukata ta yi muni a ce mutum zai biya bukata ta hanyar zina ta sha'awa a ce za ka ta zina to wannan hanya ta yi muni in wannan sai ka suranta abun a karan kanka kamar nake ruwaya da imam ahmad ya roto hatta albani sun sila sahiya na albani ya tabbatar dai da ingancin ruwayar cewa tashi ibn kasir anan ya kawo ruwayar inda ruwayar take cewa kamar da abi umama yake ba labanta wani matashi cikin araba kudin shara mace ya zo irin wannan abu da kasu kuma musulunci abin da ka tara mun shi haram shi ya gaba matsala bace ba annabi ne ya hana ya zo ce ya rasulullah izan ni bi zina ya manzo Allah ka bani uzurin zina ka ban uzurin je in zina kenan a wajen manzo Allah yake halatta yake haramtawa kamar na baku labarin anan wata mun je wani wuri suka yake suke ci su a wajen su da ita suna jin wani ta kaza zina lahin kaza su ce to da malam wai da ita zina Allah ne hana ta su ji suke sarki da furfe suka hana ta su furfe nan nan nan da jihar da magaran ba a da magaran ba wata mun je wani gari ke zuwa wajen su bisa suka ce sarki da sarki da furfe wasu furfe dan sun ga ana kawo mutum ya zina ya kamo shi aka shi kaso ko a ce ya kaza sai suka tsammanin su zina kurin sarki ne ya hana kurin da su furfi to shi ma kaga wannan bawan Allah sai ke manzon Allah ne yake halatta kanza ya rasulullah idan ni bi zina kaza ya zama zana ka ban uzini in je in yi zina yace fa aqbala alal qawm fazajaru fa qalu ma ma ma kaza mutane in suna geyi kace mene aka mai ta me kake cewa kamar a cika danyi kamar su shi ɗanye kamar ma kalmar cewa manzo Allah baka uzun kaje ka zira manzo Allah manzo Allah ne gwanin karantarwa ne ya ci mutum zo ba ana zo zo kyale shi mana kyale ku zo zo kusa cikin nutsuwa karantar da shi ya ce zo ya zo kusan shi ya ce ijin zamana zama ma Allah da gaske shi da gaske da gaske yake a bashi uzun shi iya ji ayi a bashi uzun zane uzun yake ya ce zamana ya ce a tuhubbu li ummuk wannan zane da kiso kai za ka so a yi da babaka da uwaka ce la wallahi ya rasulullah ta Allah fi daka ya rasulullah rasulullah bala baiwa na ran ta Allah ba zai da ba Allah ba zai ba kun ba ma ce duka ba mutanen ba mu da woshi ba mu da da adaba ba shi ya ce afatuhibbu libnatak za ka so a yi da diyarka ce la wallahi ya rasulullah jalan na fi daka na ran baiwa na ran da Allah ba zai yarda ba kun ba ma mai so a yi da diyar shi ya ce a fatuhibbu liqtik za su aida ilwaka kinyaka ko kanwaka ka su aida ita ce la wallahi rasulullah baiwa balla ba zai ba zan so ba jalan nan fidaka shi gaskiya ce wallahi ba zan yi da aida ban so aida kanwata kun ba mai so aida kanwa shi ya ce afatubi li amatak za ka so aida kan babanka ko babanka za ka so a yi zina wannan da ilawo babanka ya ce la wallahi wallahi rasulullah bai ba zai ba haka duk duniya ba mai so aida da amma shi ya kawo mishi hala karshe dai wannan abin da ya jiro mishi uwan shi ɗiyen shi ɗan'uwan shi ɗan'uwan baban shi ƙan baban shi ɗan'uwan shi da ya jiro ne wannan gaba ɗaya kuma da kan shi ke cewa wannan ba mai yarda a yi da ɗiyen shi ko uwan shi ko ɗan'uwan shi sai mai lara ya ɗora hannun shi a saman ƙirjin shi ta alama kafin alama kafin zambahu wa zahir qalbahu wa ahsan farajahu annabi mai addu'a ba magana kaga ba magana zagi da wai annabi addu'a mishi Allah gafarta mishi Allah ka tsakta zuciyar shi Allah ka kiyaye mai farjin shi daga nan ce heji duka ma zinan kwata wata wata garji gaba daya shi ke zama lahiya ba ba kada sha'awa zinan ba gaba daya kaga wannan shine karantarwa shi ta kenan a lokacin da mutum zai zina inda zai wannan tunanin abin zai mai zai mai zai mai zai mai zai mai rauni zai mai sanyi yace wannan da kake zina ta an wace ce dai oro ne ce ko ko gobe ko adama ɗayan biyu uwar wani ce ɗiyar wani ce uwar uwar wani ce uwar baban wani ce ko kawon shi koye shi yadda ka san kai a ranka ba za ka so ba a ci mutuncin ɗiyarka a ci mutuncin babaka da wani aikin ɗal'uwarka ɗal'uwarka ɗal'uwarka haka kenan kai ma ka kiyaye uwar wani ka kiyaye kanwar wani ɗiyar wani ɗal'uwar wani ɗal'uwar wani ka kiyaye su haka ya kamata mai hankali wanda na mugun aibin ta kai gaya abin da kake ta kai Allah ce a kashe mutum a kashe wa Allah ce a kashe balle kana da armi a cikin hankalinka kashe kaza ya gaba daya aibin ta kai gaya ko da cin mutunci na wanda abin ya shahe shi iyakacin mutunci na ɗiyamaci ka ci mutuncinta ka ci na ‘yan uwanta ita ma ta yi da haka ne babu iyakacin mutunci ga ɗiyamaci yin wani abu a ce an neme hanya banza iyakacin mutunci ya ƙare illa kurin a tuba ga Allah illa na ‘yan uwa akwai mas'ala da ta shahara cewa man zana zunubi ya olo a cikin yawon jidari da ruwa iri iri duk wanda ya zana ta ɗiyar wani ya yi da ɗiye shi ko ta bayan katanga ne ya rai wani ruwayoyi gaskiya ba mai inganci daga annabin da Allah ya ku ba ruwaya da ta faɗa wani magana daga manzan Allah nawa mutumin banza zai ɗaɗa na gari a wannan ruwaya cewa ke nan dole kai zubin da ya ka tara zana ka ga mazana shi kuɗe shi ta yi ba haka ba ne ba annabi yana magana gaskiya ba yana magana ba ba wani magana daga manzan Allah cewa ko dole ya ɗiye ka an samu mutumin fashi mutumin banza ya haɗiya na gari kamammu na samun haka nan amma ce wai ka'ida ce kurin kamar dole hanyar da ɗiyar ka koma takka Allah ba gaskiya bane mangalu masa hadisai da ta mawdu'a hadisai duk hadisin ba ɗaya ba mata ibi mu ka mawdu'i kan bai asali ma duka ruwaye ba mata ibi a can rauni ne iya ka gaya kirkire ne kun dan tsorotarwa kai su zanaba ta da kyau mugun ai alfasha ce amma wannan labarin dole zina sai hazin da shi da magana cewa har abada mata ta zina ta kare wannan maganganu na tsawatarwa kai kowa faɗe su tsawatarwa ce annabi ya ba labarin ta wata tajumma qabla can kuma nasin Qur'an da ya kama magana kida kazina dan lazina tabu wa amru da suka tuba suka yi aiki aiki da gari Allah ya ce ta canza ma banna ta koma aiki kwarai ko baka Allah ce ba Allah bai zuro kisa ba ya zuro ba a cikin akwai zina ta mahimmar suka tuba suka kiya suka aiki aiki na gari ta Allah zai canza bannan ta koma lada kuma duk abin da aka ce an tuba wani magana ta baya ta wuce manzo Allah ya ce ta wata tajumma qabla tuba ta wanke da abin da aka yi ta da abin da mutum ne tuba inda tuba ta gaskiya yi ka ce ko mutum ya tuba iya nan wallahi ba haka bane ba a ce mutum ko ya tuba ta yi nadiye shi ko ga tuba ta riga ta lalace wannan farijin bai samu nagari ba gaskiya bane gaskiya tsawatarwa ce irin ta makabata wasu ka ta da san ƙarya kan haka nan duk suna da san ƙarya kan haka su kan tsawatarwa a tsawatar da kai dan kai arme a ce ma in kai sallar gobro ta mai ta mai arme sallar raka sallar 70 ba mun dan ka dan ka alimina jama'a kan ƙarya ce an ƙarya ƙarya ce ƙarya ce ba ruwan sallah da gwamnati da mai almi kurin sallah ka yi ta inda manzan Allah yi ta kai ta kin tsuwa ba kama sallah ka ta gwamnati gwamnati sallah ta yi ta ka kyau na mai kai matsala ta cikin kanka da matsala da yawa ka sallah ma ka sallah hakan ka rufe gwamnati ta kai cikin tsuwa gwamnati ka yi shi sai ta yi taka lada ba ruwan sallah Allah da gwamnati wajen sallah manya cikin magata sai mun taimiya bai yaran wa gaba daya ba mun taimiya daga bana ibn ibn taimiya shi har mutum gobe mutu gaba daya kullun rigimar duniya nan an kama shi an riye shi an kai shi nan rigima kullun da da malaman tsubbu mai kai malaman gargajiya fatina kullun har ya mutu bai yaran ba ya ce gaza ne a gaskiyar magana maganar arme bai da alaka sallaka sallaka daban armanka daban gaskiya akwai abu da yau da ake kawowa na irin wannan tsawatarwa kun ana kasa ne dai a yi armi dai kurin ta yi armi amma kun ce mutum armi bai saba a takaice dai kenan maganar zina mugun aiki ce kuma iyakacin mutunci ce na mace Allah kiyaye to yanzu bayan Allah ya wannan magana na wala taqrabu zina ko kusanci zina innahu kana fahishatan ita zina mugun alfasha ce mugun laifi ne kuma wasu asabila kuma hanya ta biyan bukata ta hanyar zina Allah ce ta muni Allah ke ci gaba
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا wala taqatul nafs allati harama Allah illa bil haqq nan kashe da Allah nan kuma hada Allah ya ce kar ku kashe ran da Allah ya haramta a kashe illa bil haqq sai da haƙƙi na musulunci ruwaya cikin sai bukhari cikin sai muslim haka cikin sai bukhari manzala yake ba labarin cewa la hilu dum murin muslimin ishhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah illa bi ihda thalath an-nafs bin nafs والزاني على موسن wa tarkul din ya al-farq li jama'a madan sai ke ba labarin cewa jinin musulmi bai halitta sai da ɗayan abu uku in ba shi ba bai halitta ka zub da jinin musulmi ya kawo cewa na harko ce rai dare wanda ya kisa za a kashe shi haka musulunci tsara wanda ya kashe a kashe shi kuma wanda ya zina iya da arme a jihe shi har ya mutu da wanda ya ridde bar addini bayan ya musulmi an ba wannan aka samu ba bai halitta ka kashe musulmi wannan shine haƙƙin musulunci da ya bada a kashe musulmi an karanta ruwaya nan imam musulmi ya ka ruwaya ibn kasir na cewa la zawalu duniya inda Allah wani katal musulmi magana duniya gaba da ta tashi gaba daya gwanda ya tashin duniya da kashe musulmi kashe musulmi ya yi duniya ta kushe gaba daya ya yi sauki a wajen Allah da a ce an kashe musulmi kenan musulmi ko iya daraja iya da kima an karanta ruwayoyi a nan cewa inda sama yan sama gaba daya da yan kasa gaba daya za su yi haɗin gwiwa su kashe mummuni guda ko musulmi guda duka Allah zai tura su a gidan wuta gaba daya barin Allah da yawansu wannan shine hadarin iyaka na musulmi babu haƙi kenan mutum ya hatara wajen kisa na bawan Allah babu haƙi da aka jero wannan su ne imma magana ya kashe mutum ko ya yi zana iya da arme ko ya ridda bayan musulunci ya ce wa man kutul mazaluman faqad ja'alna liwali sultana duk wanda aka kashe wani nashi akan zalunci aka kashe shi akan zalunci don aka maka dan kisa na gilla ba kan haƙƙi ba aka wadi ba zina bai ba kisa bai ba ridda bai ka kashe shi Allah ce fa'al jana li wali sultana mun ba waliyin shi hujja damar ramuwa ramuwa akan wanda kashe nashi nan daga naka daukan hujja cewa idan kashe naka duk da ke danka ne babanka ne dai wani wanda dan uwanka ne dai wanda yake kai ne wali shi an baka dama Allah ina Allah zai kama maka ko an baka an bada misali akwai hukuma akwai jama'a ayi agaji a taimaka ma wannan ya je nemo haƙƙin dan uwan shi in ma kisa zai rama diya zai nema dai iya buƙatar aka za mishi wannan yan uwa wannan mas'ala ta kawo asalin rikicin hurko a cikin musulunci tsakanin musulmi Allah gafarta su gabata wannan fahimta wannan aya ce tsakanin Muawiya radiyallahu anhu da Sayyidina Ali radiyallahu anhu ma shi Muawiya bayan kashe Usman wanda ƴan tawaye ƴan ta'adda a ciki ba ɗaya sahabi sun su sun kashe Usman sun yanka Usman an kashe ci kishi ne na wulakanci labarin da ya gabata jini aka ɗauki rigar Usman da jinin da yake wanda ya a cikinta aka ɗauka lokacin ma'awiya yana gwamna a sham a wancan zamani ko sham ita ce daula cikin daular musulunci tana cikin daula mai ƙarfin soji na mai ƙarfin arziki mai arziki don ta yi nan hijaz arziki sham a wancan zamanin sun yi hijaz arziki don can ne ƙasar noma ƙasar arziki kuma san dai daula ce a can da madara ce dan ba gabansu da sadama da ci gabansu da nan ƙasar hijaz ƙasar ce mai ƙarfin gaske ma'awiya shine gwamna can aka ɗauki rigar usman aka kai mishi ga wulaƙancin da aka ma usman shi sai da ali radiyal anhu a wannan gari na dama sun yi abu na ce muku sahabbai suna makka suka ɗauki wannan dama su kashe usman don ba sahabbai masu yawa ya yi ɗaya ɗaya ba su iya tankara su su kusan kai dubunnai dubunnai ne ɗan tawayan wani bai tankara su sai da ali bayan kashe usman musibar in kana sai da na ali ali aka yi mubaya yawan khalifanci daga nan makiya addini masu nan kan ɓarfi suka so kone wani magana kenan ali iya da hannu ma me yasa ana an kashe usman maimakon waɗannan mutane ya bi su ya kamo su a musu haddi zai shiga neman sarauta daban kenan iya so daban kaza kaza kuma na a lokaci guda an ɗauki rigar usman an kai ma'auya ya shan ma'auya ya ɗauko wani riga a kan mimbar ya buɗe ta na ga abin da aka ma halifa wannan wunshi shi kuma shi ne a wani zama shi ne wali shi shi ki iya neman jirgin usman a wancan zaman ma'auya ka kata wannan aya usman kenan ma'auya ya nemi agaji jama'a na ɗaya halifa na kama kuma waliyin shi ne ya neman agaji a kama a kama mishi da Allah barci a sai waliyin shi shine waliyin shi ina neman jin dan uwana a kama mini usulun bada mubaya ga Usman ga Muawiya akan rikici da kai aka aka ta yi dai ya samu goyon bayan Sham nan kuma Hijaz al'iya nan dai abin da aka ta yi Allah gafarta masa gaba daya kuskure da mara kuskure da Allah gafarta masa gaba daya dan abin ya waka da wakana to wannan dai aye ita kawo kenan Muawiya samu hujjar neman jinin Usman yace to shi bai ma alimu baya bai da alimu ya alimu baya amma yace shi ba zai alimu baya ba sai sai da Ali ya kama wani yan tawayi zai yi mai baya amma matakar kama su ba Allah bai mai tawayi bai mai biyayya shi man ya ware shim tashi gaba daya haka akai usulun da kici da yazo a duniya kenan rabon musulmi kenan shi kuma Ali wannan yan tawayen suna da ƙashin suna da yawa suna da ƙashin gaske bai iya tankwasa su ne wata fita da sabuwa zai bude ma kanshi wannan abin da ya kana ya kana dai Allah ga watan gaba to kenan wannan aya ce dai take magana wa man qutil mazluma duk wanda aka shi akan zalunci faqad zalata anna li wali sultana mun sanya mu wali shi kenan da kusa da shi an ba shi damar neman ramuwa ta abin da kama dawashin zalunci kenan kai kai da haƙƙi ka nemi jinin dan uwanka in ma ta kai ga magana a kashe ne kana aika shi ka sanu kashe shi a bagada ma kashe shi in ta kai a yahe ne dai waliyin mamacin shi ke da magana kan abin wannan kuma da ce a bashi goyon baya an ce amma ba abin kara zube don haka haka ya ayi kisa ma a ta kisa akan akan kuskure dole he da shugaba an zo an zamana amincika da shaidu komi shaidu sun tabbata kan haka ne ta kuma ake ba haka kudin ba na wanda ya yawa shine kan zargi ne a jagon ka bige shi ka ce Allah baka sultan haka bane ba wannan akwai jagoranci sun ci da bada jagora akan wannan zai a bincike bayan bincike sauransu wannan kuma an ka kashe ma da hannunka ba laifi bane ba ko ka yayi yace to kuma ko ta kama zai kashe shi mai kisan falasir fil qatl falasir fil qatl kada ya huce iyaka wajen kisa eh maka dama kai ramuwa an kashe naka to kada an kashe ma dai kashe biyu ko an kashe shirin ta harbi ka zo ka ce ka kama mutum musula ka kama kana cire ka hai mutu a'a kakka huce gona da iri kai mai ramuwar a ta kaka wuce gona da iri ɗaya kashe ka kashe ɗaya a cikinsu ko wanda ka kashe ka kashe wanda kisan ka ce kama ɗan shi ko wanda ka kashe tunda wanda ya kashe na wani ma ɗan kashe ka a ka yi kisan daidai mai layin ka yi ramuwa kan mai layi kaka wuce gona da iri innahu kana mansura shi wannan wannan kashe nashi nace an bashi damar neman jin dan wanshi wannan abin taimako ne ka iya buƙatar a agaza mishi ku taimaka mishi ya samu ramon kisa da kawai ɗan shi gana kenan Allah ci gaba
ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا
ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن nan kuma kashe Allah ke cewa kada ku kusanci ma dukiyar maraya da ita ma haɗari ce wuta ce balbal wuta balbal Allah ce kuke ci na lati ga masu dukiyar maraya
إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار وسيصلون سعيرا Allah ce innal ladina ya kun amala ta mazulman wanda suke cin dukiyar marayu marayu dan zalunci ba kan haƙi ba innama ya akuluna fi butunihim nara suna cin kamar suna cin wuta ne a cikin su kiyan wuta ce dukiyar maraya kuma ce za a kare ci a duniya wasu yasalawna sa'ira gobe kiyama wuta na jira za a kuna sa cikin gidan wuta kenan dai hadari ne cin dukiyar maraya yan uwa iyakar gujewaka manzana ke ma abu zarar nasiha ce abu zarar ina ganin ka kana da rauni inni a zaka da'ifan wani ibuk ina son ka ina son ka amma kai kana da rauni ina ma sa abin da ka soma kaina kakka yarda cikin abin da ya mashi kakka da ka yi jagoranci mutum biyu kakka yarda ka jagoranci dukiyar maraya na mai rauni kana ko mutum wanda bai mara bai takatsantsan iya kallon mahaya abin kyale ba wani mutum ne ci a rishin takatsantsan da hattara kan abu iya kamata mutum mai sakaki to duk mai sakaki ya san ba zai iya kare ba dukiyar maraya ko ba zai iya ba jagoranci yadda ya kamata ya tuka ɗauka don bala'i na ɗauka makanka da cin wuta ne da ciki in san ba ka kare ba to ka taɓa ɗan uwa babu a yau babu a ta ganima a yau balle a ce na wannan ka ne ko wani ɗan uwa ne ya mutu balle ɗan uwa mutu iya ƙanana ce ga ɗan uwansu wannan mutane sun mai da dukiyar marayu ganima wallahi babban haɗari ne kuma zalunci ne iyakar zalunci dan a yanzu babu hanya da Allah kawo ta kare kai ka kare kanka ka kare maraya ga zalunci irin sa yawa maraya wani gida ko huini ko gona an san dai ko ba ko ba iya sayan misali gida ka san dai kare ko gona kullum hindi suka daraja kaga yaro iya girma ya girma yana iya sai da wannan hili ya iya ko raba shi ma gina rabi tabbas din aka sai hili shekaru shekaru 20 da ne zai sai da rabi ko da bai komi zai gina rabin zai gina rabin da rabi kaga an tamke shi kuma dai maganar gida kaga san kudin haya kaga zai rika za ka ciyar da shi da wannan kudin haya sai samu kudin kashewa shi da uwar shi kuma da girma gida ya ƙara daraja haya ta ƙaru kaga sai babu gaskiya mu hanya a yanzu mai neman kare duke maraya irin saya maraya ko ko gida dan shine bai ilalacewa kullum kuma daraja ta ƙaru ta wannan gidan ko ba gyarawa ko shaka ko ya lalace dai wannan gidan ne shekarun sa ya lalace to zai da daraje ya ta tarushe da kasan shi dan gasa cin kudin hadari ne mai girman gaske shi dai Allah ya ce wala taqrabu mal yatim kakkuci duki kakkusanci duke maraya illa billati hi asan he ta hanya kyakkyawa Allah ya magana cewa ba laihi kai mai kulawa da shi a dan gama da nashi a cikin gida a cikin bil ma'ruf eh wannan haka ne ومن كان غنيا فليستعفف من كان فقيرا فلا يكن بالمعروف على شيء wanda yake da wadata kana rike maraya ka bar mai kanshi kaka taba Allah ce wanda yake talaka ne baka rike shi da naka to a dauko a dan gama kadan kada a canza miya saboda kai maraya canza miya a kashin a kashin an san abin da dai ake yi a yi tsaka tsakiya dai an gama dai an ci tare eh ka mai haka nan kenan Allah ya ce a riƙe dukiya cikin yadda kyautatawa hatta buluga a shadda a bar yaro a tattara dukiyar shi har ka tsaka kashin shi har zama dukiya nan ya kai lokacin da za a yi bashi dukiyar shi a hannun shi ya ce wa afu bil ahad innal ahad kana mas'ula kuma ku cika alƙawali da kuka ɗauka tsakanin ku da Allah ne tsakanin ku da mutane ne kowa Allah mai umarnin cika alƙawali rashin warware alƙawali domin alƙawali duk da kake alƙawari tsakanin shi da Allah ne tsakanin shi da bayi ne ka tada da jejeniya ka tada alƙawari to gobe kiyama Allah zai ma tambaya kan wannan alƙawari ai kokarin kiyaye shi na ga ne ga mata mu tsaya اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته